fuskantar ka'aba yayin da mutum zai yi sallah Allah ya sa muna tare me yasa malam yace fuskantar ka'aba bai ce fuskantar gabar ba da muke faɗa ai cewa muke in da ka yi sallah ka fuskanci ina ka fuskanci gabar ko sai yace mana istiqbalul ka'bati fuskantar ka'aba na'am za mu fuskanci ka'abar tana ina ne to tana gabar mu muna yamma da ka'aba ne na haka idan za mu yi sallah ka'abar tana ina gabar za mu fuskanci inda take shi yasa kawai muhim muka taso da cewa mai fuskantar gabar baka kalli gabar ba baka haka da sauransu wanda yake kuma can gabar da ka'aba shi kuma inda ya sallah zai jiyo ne ya kallo ina ya kallo yamma kaga shi ma ya fuskanci me Ka'aba wanda yake yamma ya kalli gabar ya fuskanci Ka'aba wanda yake kudu shi kuma zai jiyo ya kalli ina arewa ya fuskanci ina Ka'aba wanda yake arewa zai kalli ina kudu shi ma ya fuskanci Ka'aba istiqbalul ka'bati fuskantar Ka'aba sai malai masa nambobi yace namba ta farko idza qumta ayyuhal muslimu ya kai musulmi idan ka tashi idza qumta idan kai me ka tashi ka miƙe ayyuhal muslim ya kai musulmi ila salati zuwa ga yin sallah kenan idan ka tashi zaka yi sallah fastaqbilil ka'bata to ka fuskanci ka'aba fastaqbilil ka'bata ka fuskanci Ka'aba haithu kunta a duk inda kake a duk inda kake ka fuskanci Ka'aba in kana can yamma da ita sai ka juya ka kalli gabar in kana gabar da ita ka jiyo ka kalli na yamma kamar dai da muka faɗa yanzu mala yace fil fardhi wan nafli a cikin sallar farilla ne da kuma ta nafila sallar farilla da nafila duk ina ake kalla Ka'aba ya ce wa huwa rukunun kuma shi shi me fuskantar Ka'aba din wa huwa yani istiqbalul Ka'aba kenan ka ce wastiqbalul Ka'bati rukunun kuma shi fuskantar Ka'aba din rukuni ne min arkanis salati daga rukunan sallah rukunun min arkani as-sala rukuni ne daga cikin rukunan sallah ya mana ta'arifin rukuni ko me yace akan rukuni baya kadan yayi bayanin bambancin sharadi da rukuni shi sharadi shine rukuni kuma shine na rukuni idan ba shi yakan bata abun akwai bayanin da ya guda ɗaya kuma da ya bambanta su da sharaɗi. Hey. Bambancinsu ya yi kama da haka. Yawwa wannan gabar nake nema, shi wan ɗaya na cikin wajen aikin ɗaya kuma na ina? Shi rukuni yana cikin aikin haka ne kenan sai ya ce mana istiqbalul ka'bati wa huwa rukunun kuma shi rukuni ne wa huwa ruknun kuma shi rukuni ne min arkanis salati daga cikin rukunan sallah kenan yana cikin sallar ko a wajen sallah yake sannan kuma idan babu shi sallar za ta yi me yace allati wanda la tasihhu salatu illa biha yana daga cikin rukunan sallan da sallah bata inganta sai da su Allah ya sa muna tare allati la tasihhu salatu rukunan da sallah bata inganta illa biha sai da su waɗannan rukunan to shi ma fuskantar Ka'aba yana daga ciki kenan kaga wajibi ne dole ne rashin yin haka zai iya same bata sallah na biyu namba ta biyu malam yace wa yasqutul istiqbalu wa yasqutul istiqbal ko wa yasqutu istiqbal fuskantar yana faduwa yana mi faduwa kenan yana sauka ya zama ya bar kan mutum shi wannan fuskantar alƙiblan ana iya ɗaukewa mutum kenan shi ko amma gawa anil muharibi ga mai yaƙi an man al-muharib mai yaƙi mayaƙi fi salatul khawfi a sallar da ake ta salatul khawfi sallar tsoro ko wal qitali shadidi da kuma yaƙi mai tsanani wal qitali ashadid da kuma yaƙi mai tsanani ku kallo ta hikima ta sallah ko kuma wani girma da matsayi na sallah a wannan halin ma bata fada akan mutum ba muna tare kuwa a halin gwagwarmaya na yaƙi ba ta faɗi ba amma sai aka ɗauke ma mutum fuskantar ka'aba me yasa ai akwai hikimomi da yawa a ciki ta yau idan ya tsaya cak yana fuskantar ka'aba makiyan kuma da su zo ta ina da su zo ta baya haka ne dole kuma wurin yaƙi akwai hikimomi idan aka gano aka yi can za a samu matsala sai a zagaye sai a yi can sai a yi can har dai aka yi ga nasara sai aka ɗauke ya ce wa ya skoto listi fuskantar ka'aban yana faduwa anil muharibi ga mayaki mai yaƙi fi salatul khawfi a halin da yake salatul khawfi sallah ta tsoro wal qital shadid da kuma yaƙi mai tsanani har ila yau kuma wa anil ajizi anhu yana faduwa fuskantar ka'aba din anil ajizi ga wanda ya gaza anhu ga fuskantar kibla din muna tare kuwa anhu ga fuskantarsa shi ina alkibla din wa anil ajizi anhu kuma yana faduwa ga wanda ya gaza ya gajiya game da fuskantar shi alkibla din au man kana fi safinati ko kuma wanda ya kasance a cikin jirgin ruwa as-safina jirgin ruwa muna ce kwale-kwale ma ana kiransa haka ai na'am kalmariti afwan wa anil ajizi anhu kuma yana faduwa ga wanda ya gajiya game da fuskantar alƙibla bi ma'ana ya kasa samun damar fuskantar alƙiblan ba zai iya fuskantarsa ba fuskantar ina alƙiblar ba kalmariti kamar marar lafiya akwai yanayin da mutum zai shiga jinyar da ba zai iya tashi ya fuskanci ka'aba ba don haka wannan ta faɗi masa kaga sauƙi na musulunci muna tare sai ce haka kuma auman kana fi safinati ko kuma wanda ya kasance a cikin jirgin ruwa a cikin jirgin ruwa awi sayyarati ko kuma mota yana cikin mota awi tayyara ko jirgin sama au maza الطيارة كوكما جرجن سما شيني أو الطيارة إذا خشي خروج الوقت إذن يجي صورا فتر لوكتي الله سامنا تاري muna hararo abun ina gashi nan a hali na jinyar da ba zai iya tashi ya fuskanci ka'aba ba to fuskanta zamanta rukuni din nan ta yadda in bai fuskanta ba sallarsa ba za ta inganta ba shi ban da shi na'am yana kan suwaye mai lafiya mai cikakkiyar lafiya shi wancan da yake wannan halin shari'a ta masa sauki haka wanda kuma ya tsinci kansa ga su a cikin jirgin ruwa za su je misali sun shiga da su je bira ko inda ruwan da sai an shiga jirgin ruwa a je bira warji eh to bira ba ba samu ruwa ba kai dariya ballantana can na'am ana cikin jirgin ruwa za a je za a je inda aka nufa haka ne na'am za a je inda aka nufa a cikin jirgin ruwan lokacin sallah yayi kaga za a ce sai an fuskanci alƙibla sallar ta yiwu kuma ta yiwu a ce za a yi tsawon kilometers da yawa ma kuma ba gabar ake kalla ba to shi ma sai ya fada a kansa bai zamo masa rukuni ba shi a wannan halin ko kuma wanda ya kasance a cikin mota ta yi za a nufi ina wuri kaza za a je kano ko za a yi to za a yi arewa ko za a yi kudu motar kuma arewa ta sa gaba a ce kuma sai an juyar da ita ta tafi can kaga ba, inda aka nufa za a je ba kenan na'am shi ma sai ta faɗi zamansa rukuni ko zaman fuskantar alkibla rukuni a wurin shi wannan wanda ya tsinci kansan a cikin mota ɗin shi ma ya faɗi awi tayyarati ko kuma jirgin sama shi ma haka ya faɗi a kansa amma idza khashiya khuruja madha alwaqt in yaji tsoron fitar lokaci na'am yawwa gudu kafin littafin eh ana faɗa ne kai satin ka tafi har can za mu je insha Allah haka ne na'am sai malam yace wa amman kana yusalli nafilatan haka kuma ga wanda ya kasance yana sallar nafila wa amman kana yusalli nafilatan haka kuma ga wanda ya kasance yana sallar nafila au witron ko kuma yana wutiri wutiri zai yi wa huwa yasiru rakiban dabbatan shi kuma yana tafiya yana mai hawa dabba yana mai hawa dabba me yasa aka kawo dabba ita ce kolin abin hawan wancan lokacin au ghayraha ko wani dabba an shigo namu kenan haka ne mota ta shigo na'am keke du an shigo namu su can da duba waɗannan ya ce wa yustahabbu lahu kuma an so gare shi wa yustahabbu lahu an so gare shi idza amkana in yayu in yayu idza amkana in yayu an so gare shi in yayu an yastaqbila bihal qiblata ya fuskanci alqibla da ita da itawa abar hawan dabbar ko kuma abin hawan nasa na zamanin Allah ya samu na tare an so ya fuskanci alƙibla da ita idan zai yiwu yaushe inda takbiratil ihram yayin kabbarar harama inda takbiratil ihram yayin kabbarar harama kenan lokacin da zai shiga sallar ya juyar da ita ta fuskanci ka'aba sai yayi kabbarar sai yayi kabbarar thumma yattajihu biha haythu kanat wijhatuhu sannan sai ya fuskanta da ita bi ma'ana ya fuskantar da abun hawar ina ya juyo ya kalli Ka'aba din yayi kabbarar harama ba ya shiga sallah ba to daga nan kuma shi da zai yi bura misali mu Ka'aba tana ina ne yanzu warje ko bura warje ko sun tafi fa eh sun fi mu kusa da ita kenan to zai tafi warji ko kuma zai tafi bura sai ya fuskantar da ita ta kalli ka'aba ya yi kabbara kuma sai ya zabure ta ta ci gaba da tafiya an yi biran da je? na'am in ya rike wuta ya ci gaba da tafiya shi da ya nufi birni ina dai tsinci kansa ƙauyen warji haka ne kaga tafiya ta canja daga birni an koma ƙauye to bayan ya yi kabbaran da ya fuskanci ka'aba da ita thumma yattajihu biha sannan sai fuskanta da abun hawar haithu kanat wijhatuhu inda fuskansa tafiyarsa ta fuskanta shine haithu kanat wijhatuhu inda fuskarsa ta fuskanta ta kasance zai je kafin madaki aka ne sai ya juya ya kalli warji da dabbar ya kabbara misali kaga ya shiga sai kuma ya juyar da ita ta yi ina kafin madakinsa sai ya ɗau hanya kaga kafin madaki ana ita ce mai haifu kanat wijihatu hudu Allah ya sa muna tare muna hararuwa ina wayajibu ala kulli man kana mushahidan lil ka'bati kuma yana wajaba wayajibu kuma yana me wajaba ala akan kulli man kana duk wanda ya kasance mushahidan lil ka'bati yana kallon Ka'aba duk wanda ya kasance mushahidan limaza lil Ka'aba yana kallon Ka'aba yana wajaba a kansa an yastaqbila ainaha ya fuskanci haƙiƙanin ainihin inda Ka'aba take ya fuskance ta muna tare an yastaqbila ainaha ya fuskanci inda take Ka'abar na'am na'am an yastaqbila anha ba ainaha ba din ba nunin din nan kenan na anha an cire ya'un da nunin din na'am kuma du ɗaya ne an yastaqbila ainaha hakikanin ainihin inda take din an yastaqbila anha ya fuskance ta ai du abu ɗaya ne duk wanda yake gano ta wa amma man kana ghayra mushahidin laha amma wanda ya kasance ba mai ganinta ba baya ganinta fa yastaqbilu jihataha sai ya fuskanci bangaranta sai ya fuskanci bangaren inda take kamar mu ai ba ma ganinta amma muna kirdadan ta ina take ta warji ko ta bura warji ko bura warjawa ta shigo an muku eh ko baka so dai ta warjin take fuskanta haka ne to ta don haka sai ka fuskanci tawarji tunda ta can take eh sai ka tawarjin ta wuce ku yi haƙuri a nan muwar jawa ne a yanzu eh wa amma man kana ghayra mushahidin laha amma wanda ya kasance ba mai ganinta ba baya ganinta fa yastaqbilu jihataha sai ya fuskanci bangaren inda ka'abar take mu daga nan mu fuskanci gabar kenan Allah ya datar da mu fuskantar alƙibla ya fito fili? Na'am, malam sai ce, Hukmus salati ila ghairil ka'bati khata'an. Hukuncin sallah zuwa ga wurin da ba ka'aba ba, ila ghairil ka'aba. Mutum ya yi sallah baya fuskantar ka'aba, khata'an bisa kuskure. Khata'an bisa kuskure. Sai malam ya ce, namba ta hudu, wa in salla ila ghairil qiblati idan yayi salla zuwa ga wani wani alqibla ba ta inda ka'aba take ba kenan li ghaimin saboda haddiri da ya taso ko gajimare ya rufe garin duhu kenan da mu ce ko ya rufe ya kasa gane inda take ba'da lijtihadi aw ghairihi ko wani duhun da ya taso ya hana shi ganewa ko hadirin ko gajimaren da ya duhu garin ya rufe ya kasa ganewa au ghairihi ko wani wannan dalilin ba'da lijtihadi bayan yayi kokarin ina ka'abar take ina alqiblar take na'am li au ghairihi ya kamata ko au ghairihi ko wani alƙibla ɗin muna tare au ghairil qiblati kenan ko kuma wurin da ba alƙiblar ba ba'da lijtihad bayan yayi kokarin neman ina take shine ba'da lijtihadi wa taharri bayan kokarin da kuma kirdadon ina qiblar take muna tare kuwa jazat salatuhu sallarsa ta yi me ta halatta sallarsa ta yi jazat salatuhu sallarsa ta yi ba matsala Allah ya samu na tare amma mun ji sharaɗin bai kalli alƙiblar ba bayan ya yi ƙoƙarin da kuma ƙirdadan ina alƙiblar take ya rasa ina take sai ƙirdadan iya gafa tabbas nan ce a bisa yaƙininsa sai kuma ya yi kuma ba nan ba ne alƙiblar a sallarsa ta yi muna tare wala i'adata alaihi kuma babu sakewa a kansa wala i'adata alaihi babu sakewa a kansa wannan sallar babu batun sai ya sake ta ta riga ta tafi da ikon Allah muna tare alhamis na'am nan ba na biyar din nan idan wa in salla ila ghairil qiblati li ghaimin idan ya yi sallah ba ta wajen ka'aba ba saboda hadiri ya taso garin ya yi duhu saboda duhu ko wani yanayi da ya rufa garin au gairihi ko kuma wani dalili daga cikin dalilai misali ai akan iya samun katse gurin da da rana talwar a garin haske kalau amma kanka ya juye ka rasa ina take kaga ba wani duhu ba komai kaga au gairihi kenan an samu wani dalilin daban maharba a cikin jeji su ma za su iya rikicewa mutum ya shiga jeji ya rasa ta ina take kaga an samu au ghairihi yace ba'da lijtihadi bayan kokari wa taharri da kuma kirdadon ina take yayi ta kokarin ina gabar din take iya ga fanan ne kai ya tsaya ƙara kokari yace kai yayi kirdadon iya ga fanan ne daga ƙarshe kawai sai ya bashi kawai nan ce gabar kawai yayi kirdado yayi kokari kawai sai ya ji kawai iya ga fanan ne kawai sai yayi sallah to jazat salatuhu sallarsa ta halatta ta inganta tayu sallarsa tayu muna tare wala i'adata alaihi kuma babu sakewa a kansa ba sai ya sake ta ba na biyar wa idza ja'ahu man yathiqu bihi idan wanda ya amintu da shi ya zo masa wa idza ja'ahu idan ya zo masa waye ya zo masa man ya bihi wanda ya amintu da shi kenan ba wanda ya kalli ba aminci bai amintu da shi ba wa huwa yusalli alhalin yana sallar wa huwa yusalli alhalin yana sallar bi ma'ana kawai ya kabbarta kawai ya juya yamma yana sallarsa yana sallah sai wani wanda ya amintu da shi sai ya zo masa fa akhbarahu sai ya bashi labari fa madha akhbarahu sai ya bashi labari bi jihatiha da bangaren Ka'aba din ko bangaren alkibla din sai zo ce a ai yamma kake kallo ka juya yamma kake kallo ko kuma ai kudu kake kallo ai arewa kake kallo mun fahimci gurin nan sai fa akhbarahu bi jihatiha sai bashi labari game da bangaren ta to fa alaihi ya zama wajibi a kansa me an yi badira ilastikobaliha a kan yi gaggawar fuskantarta muna tare kuwa shi wannan yana cikin yin sallar ne ko sai wani zo ya gano za ka iya zuwa wani garin sallafa a cikin gida kana sallar a zuwa ce ah sallah kake ne ai ba nan bane ga inda ka'abar take ga inda alƙiblar take ai ba alƙibla kake kallo ba to a wannan lokacin fa'alaika an tubadira ila istiqbaliha ya zama wajibi akan ka kai gaggawar juyawa ka fuskanci inda aka nusar da kai din ina ga sati biyu ko uku da suka wuce naji gidanmu garinmu eh kan nima wani ji garinmu ya riki wata ran rama eh ina dawowa sallah ta kama a daidai wannan kogin shi ma ina faɗan kogin an gano shi ai da na yi alwala na zo na yi kabbara wani zo ci ah alagabar ta malam ya damanka sosai a hagun ɗinka sosai da aka karkata wallahi ya ce hagun ɗinka fa sosai na juya ya ce ƙara dai ya ce inda ya gabar ce ƙara dai na ƙara ɗin ni kuma inda na kalla bisa yaƙini da na tsaya na yi ta nazari na yi ta nazari ban dai gano ba ma ni a ijtihadin da nayi tayi da taharri din muna tare amma kuma wani yayi sallar kuma sai naga ya zo yayi sallar ya abun ne nace wannan dan hanyar ne ina ga kafin da yi alwala na wannan shi ya zo yayi ya gama duk da ma dai kuma sai daga baya da aka nusar da ni ce dama bai kamata in yi koyi da shi ba wanda naga shi kawai kafin alwala ma yayi ya ma gama kuma sallar ba yawa sai lada kuke cewa komi na faki ko kawai naga cap cap cap cap ko yayi ya gama sai da aka ce min ai nace wani fa yayi inda na kalla a farkon nan ya kalla ce to yayi kuskure hagun din ka da ka juya sosai take kawai sai na juya na ci gaba da sallata muna tare kuwa Allah ya datar da mu aiki da wannan yace fa akhbarahu bi jihatiha sai ya bashi labari game da bangaren alqibla din to fa'alaihi yana kansa ya zama wajibi a kansa an yi badira ilastikobaliha ya yi gaggawa zuwa fuskantar ita ina alƙibla ɗin ba tare da yanke ba wa salatuhu sahihatun sallarsa kuma ingantacciya ce ta tafi gina insha Allah wa salatuhu sahihatun eh akwai kokwanto akwai matsala insha Allah ta yi Na, muna tare? Wannan shi ne game da hukuncin fuskantar koyin sallah ba tare da an fuskanci alƙibla ba ko ka'aba ba bisa kuskure. Allah ya sa muna tare kaga ya bamu mas'aloli guda biyu a ciki mas'ala ta hudu shine idan mutum ya riga ya sallace ta bayan ya kirda dan ina take sai kuma ya zo ya yi sallar bisa kuskure ba alƙiblar ba ya riga ya idar aka ce sallansa ta yi ba sai ya sake ba shi kuma matsala ta biyu yana cikin sallar sai aka nusar da shi ga inda alƙiblar take ga inda ka'aba take to ya yi gaggawar juyawa ya fuskance ta ya ci gaba da sallarsa kuma sallansa sahihatun mala ya ce sai gaba ta biyu gaba ta farko a littafin ya ce mana istiqbalul ka'bati sai mana nambobi ɗaya zuwa nawa biyar a zuwa uku haka ne ta biyu a ƙarƙashinta sai ce hukumun salati ila ghairil ka'aba haka ne mu kalli wani abu in mun koma muƙaddimar can inda ya wani bayanin da ya ce ya sanya masa anawin ɗin nan to nan sai ya fitar ma da can in can bai gama fito ma fili ba mun ga wurin waja'altu lahu anawina ra'isiyya to anawin ra'isiyya anan kaga istiqbalul ka'aba bayan shi fa sai yace me wa ukhra kathira mhm janibiyya don me tawdihiyan sai ya kawo su kuma a gefe don fayyacewa ko fito da bayanin fili to kaga istiqbalul ka'aba yana daga cin anawin ra'isiyya a ƙarƙashinta kuma sai aka sami mai hukumus salati ila ghairil ka'bati khata Allah ya sa muna tare sannan kuma yanzu gaba ta biyu sai aka samu alqiyamu alqiyam tsayuwa ko ina an gama fuskantar kaba din aya ake sallar a kwanci a rigingine ayaya a tsaye to alkiyamu tsayuwar shine a namba na shida ya tashi ko wayajibu alaihi kuma yana wajaba a kansa wayajibu alaihi kuma yana wajaba a kansa shiwa wanda ya tashi zai yi sallan ya fuskanci alkibla an yusalliya qa'iman yayi salla a tsaye an yi salliya ƙa'iman ya yi salla a tsaye wa huwa rukunun kuma shi ma rukuni ne da gaske ne rukuni ne yana cikin sallar ko to kenan shi ma in babu shi salla za ta iya mai ɓaci wa huwa rukunun shi ma kuma rukuni ne shi yin salla a mai a tsayar a mai illa sai dai ya togace kenan akwai wanda bai zama rukunin a kansa ba illa ala sai dai akan illa ala sai dai akan akan wa shine mana wannan points inda za su biyo baya an-nuqtatul ula sai ce al-musalli salatal khawfi mai salla sallar tsoro kaga da ya tsaya iya haka kawai tafi na gaba naka ce a baya kuma an ce mana ai ba dole bane mai salatul khawfi sai ya kalli me an ce ya fada a kansa haka ne to yanzu ya je roma illa alal musalli salatul khawfi sai dai akan mai salla sallar salatul khawfi sallar tsoro wal qital shadidi da kuma yaki mai tsanani kaga ya kawo ma wancan na baya to shi kan yace fayajuzu lahu yana halasta gare shi an yusalliya rakiban yayi sallah yana mai hawa abun hawa an yusalliya rakiban yayi sallah yana mai hawa abun hawansa yana kan abun hawan kenan sannan kuma wal maridul ajizu anil qiyami sannan kuma marar lafiyan da ya gaza ya kasa tsayuwa wal maridul ajizu anil qiyami mara lafiyan da ya kasa tsayuwa wanda ya gajiya ya gaza wajen mai tsayuwa shi kan fayusalli jalisan sai yayi salla a zaune Allah ya sa muna tare wal maridul ajizu anil qiyami mara lafiyan da ya gajiya ya kasa ko ya gaza game da tsayuwa fayusalli jalisan sai ya sallarsa a zaune ita ɗin ma inistata'a in zai iya in ya samu damar haka in yana da ikon yi a zaunen sai ya yi a zaune ai ƙaramar jinya ce haka ne? eh wata jinyar fa eh in kuka zo ma ya ganku a zaune kawai iya kallon ku a zaune ya dinga sha'awar ina ma shi ne zai iya miƙewa ya zauna kamar yadda kuka zauna lafiya uwar jiki wa illa in ba haka ba ba zai samu ba zai iya yi a zaunan ba fa'ala jambin to a bisa gebansa kuibinsa fa'ala jambin to a bisa kuibinsa ya kwanta ta gefansa ya yi sallar a haka kai yaya ya za ka hararo sakacin da muke da sallah ba ma a halin rashin lafiya ba a garau ɗin sai dai Allah ya gafarta mana fa kai za ka iya tuno sallah na wace ka ji an rangaɗa kiran sallah wannan ɗan ƙwallon da na gani a tiktok a tiktok ma ya fi ka na ga wani ɗan ƙwallon ranar an sa a tiktok ya yanka na farko ya yanka na biyu ga shi ga gola ya ɗaga golan ya zube saura mai kawai ya tunkura ta ko sai aka rangwada kiran sallah kawai ya batta ya fasa sha kawai ya fice daga fili yaya da gaske ni na gani ka zo kuma kana tsine wa ɗan ƙwallo ka ga ɗan ƙwallo yadda ya riki sallah sau nawa kai aka kira sallah kana jin kawai tun da yanzu kana mainin ɗinka a yi a fito kana ci gaba da yi da Allah sau nawa aka yi zai irgu ba ma sallah ba ba ma sallah ba musu kadai akan gwamnan gwamnan jiharmu ko shugaban ƙasarmu ko kuma ciyaman ɗinmu kadai ake ta musu shi fa yana can yana AC ma tayo a lokacin wallahi wata kilma ba AC ne kadai yake sha ba naman kaza ne a bakinsa a lokacin kuma a lokacin ana ta musu a kansa kuma za a kira sallar har a yi raka ta ɗaya a yi ta biyu ana ci gaba da yi e kaga wannan yanayin ba a ce tun da marar lafiya ne shi ma ya yi jinkiri har liman ya gama sallarsa lokacin ya fita ba a du saboda kar a yi mantenin lokaci aka ce ya yi ta a wannan yanayin ina da yana hayyacinsa to ya yi ta in a zaunan ba zai yi ba Allah ya ganar da mu in mun gane Allah ya sa mu gyara don ba iya ganewar ba ne da mu iya ganewa mu kasa gyarawa ya ce wal mutanafil mai sallar nafila wal mutanafil haka shi kuma mai sallar nafila falahu an yusalliya rakiban to yana da damar yayi sallah akan abun hawa au qa'idan ko kuma a zaune in sha'a in yaso muna tare akan abun hawa ko kuma a zaune in sha'a in yaso wa yarka'u yayi ruku'i wa yasjudu kuma yayi sujada ima'an bi ra'sihi yana mai nuni da kayansa ima'an bi ra'sihi yana mai nuni da kai wa kadhalika al-maridu haka ma kuma marar lafiya haka ma kuma marar lafiya shi ma zai mai nuni da kayin nasa ya zai zama ba ya yi kabbara ba ta farko yana cikin sallar ba wa ya ja'alu sujudahu kuma ya sanya sujadarsa wa ya ja'alu maza sujudahu sujudarsa ya sanya ta wace sujada ita ce ake kafin ruku'i ko ok bayan sai an yi ruku'u ya ce to ya sanya ta akhfadha min ruku'ihi tafi ƙasa ƙasa da ruku'insa Allah ya sa muna tare yanzu ba ga kaina ba a tsaye yake idan na zo ruku'u sai ne haka Allahu akbar aina sun koyar da shi haka ne idan na tashi sujada kuma Allahu akbaru to sai ya zama idan ya fi shi ƙasa muna tare kuwa yanzu gashi Allahu akbar ruku'u kenan idan nazo sujada ce Allahu akbar yaya ƙasa da me akhfada min ruku'ihi yafi ƙasa da ruku'in nasa ga ruku'in haka ne shi kuma sujada ta zama akhfada tafi ƙasa min ruku'ihi daga ruku'in nasa Allah ya sa muna tare idan yana kan abin hawa haka zai yi in yana zaune ne ma haka dai yana zaunen kuma a halin rashin lafiya ne yake sallar farilla ko kuma yana zaunen kalansa amma sallar nafila ce muna tare kuwa kalansa amma sallar an yaso a sallar nafila zai iya yin haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka zo sallar dare lokacin su ba irin tamu suke ba ina mun sanya tamu take mu ya da ai ayi rako'i da yawa ai izuzzuka da yawa ne kawai kuma kar a gajiyar da na baya haka ne dan haka da a tsinke da karatu ne ayi ayi a gudu saboda kan na baya su gaji to so a wannan lokacin sallah suke ta nutsuwa kuma ta karatu mai kyau dan haka idan suka gaji sukan zauna su ci gaba da sallansu a zaune Allah ya samu na tare dude bayanin na gaba mala ya ce wala ya juzu lil musalli jalisan kuma bai halasta ga mai salla a zaune wala ya juzu lil musalli jalisan ina yi bayanin a zauna a ya zaune to bai halasta ga mai salla a zaune an yadda shay'an alal ardi akan ya sanya wani abu akan kasa an yadda shay'an alal ardi akan ya sanya wani abu akan kasa marfu'an wanda yake mai tudu wanda zai dago sama yasjudu alaihi yayi sujada akan sa bai halasta Allah ya sa muna tare yana faruwa fa akwai masu eh ya zo tun da a zaune ne e ba zai iya kaiwa goshinsa ƙasa ya yi sujadar ba don haka kawai sai ya sa wani abu mai tudu da zai ɗago misali za ka yi ɗauko kujera a gabanka a yi kasata kawai sai ka dogala goshi a kai awa bai halatta ba wani kuma idan ya zo jikin bango yake nema ko fila irin wannan yana jiki idan ya zo sujadar wahi dangwala ko bango sai manna goshinsa a jiki bai halasta mun fahimci abin kuwa me ake nema ya kawai ya sanya sujadarsa ta zama mafi ƙasa ta yi ƙasa da ruku'insa ai musuluncin sauƙi ne tun da ba zai iya sa goshinsa a ƙasa ba ruku'i goshinsa aka ce kansa ya yi ƙasa da me ruku'i in ya zo ya yi ruku'insa ya sunkuyar da kai ya ɗago to inda ya tafi sujada sai ya zama ya fi sunkuyarwa a kan me ruku'i shi kenan in kuma zai iya yin sujada ne shi kenan sai ya yi sujada an fahimci abin ba a ce ya dangwali ƙasa wani kuma ƙasar fa dai sa hannunsa kawai haka ya shafo kawai ya haka wallahi yana faruwa inda ake fama da sallah cikin kuskure ba karatu na ce jahilci ne tana da zafi ne kalmar ba daɗi na ba larurar ma ka yi irin ta annabi kuwa ya ce ba larurar ma kawai mutum ya zo sallah sai mai sai kawo na abu kamar kyalle kenan ya saka ya yi sujada a kai ko ya ebo ta ƙasa aljunsa ko wani abu ko gwangwani kuma kamar rawan ɗin gwangwami ƙasar sai ya ɗora goshi a kai eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba irin ta annabi bace ba karantarwar annabi bace hannu kuma wani kuma ya sa yatsunsa yayi akai wani kuma ya sa mahuci ko ma menene ba karantarwar annabi bace Allah ya sa muna tare mazhaba ce ta waɗanda suke bin karantarwar shi'a kuma akan kuskure suke Allah madaukakin sarki ya ganar da su Allah ya fahimtar da su kuskure ne su canza kuskure ne ba haka annabi ya karantar ba na'am na'am na'am eh eh eh ko kuka sayin da kuka samu kawai eh eh shi anan kuna takalmi kuna da dalilinku za mu tare shi insha Allah a gaba eh haka ne gaba biyu uku daya biyu uku muna gama wannan gaba ta uku da za mu yi nan gaba ko gaba ta hudu eh wannan ban san ban san me yasa kuka yi ba ban san wannan ba wallahu alam tayu akwai saukin da shari'a za ta baku ban sani ba muna tare kuwa eh eh ku ci gaba da nemo dalili dan ku samu nutsuwa to su suka yi da ni nayi ban ga ta zama ba wallahi na dinga kenan in na nema a littafi na rasa na dinga damu malamai na kenan a waya malam na tambayi wancan ya ce babu shi ma wancan he na karaɗo wanda don sami bayani da ikon Allah na haka baka ga ta zama ba don ka samu nutsuwa na ya ce wa innama abin sani kawai shi ne ba zai sa wani abu mai tudu ba ko wa innama abin sani kawai shi ne ya ja'alu sujudahu zai sanya sujadarsa ne ya ja'alu maza sujudahu zai sanya sujadarsa ne akhfadha min ruku'ihi ƙasa da ruku'insa ba a ce sai ya dora goshinsa akan wani abu ba tunda ba zai iya ba kama zakarna kamar yadda muka ambata kama zakarna kamar yadda muka ambata idza kana la yastati'u an yubashira al-ardha bi jabahatihi idan ya kasance ba zai iya taba ƙasa mu ce rungumar ƙasa a ba zai iya taba ƙasa da goshinsa ba Allah ya muna tare in ya kasance ba zai iya taba ƙasa idza kana la yastati'u in ya kasance ba zai iya an yubashira al-ardha ya taba ƙasar ya mu'amalanci ƙasar bi jabahatihi da goshinsa ba to ba a ce sai ya ɗauko wani abu ya manna a goshinsa ko ya ɗago wani abu ya sa goshinsa a kai ko ya goga da bango ba a'a kawai ya sa ruku'insa ya fi sujadarsa sama sujudarsa tafi ruku'insa ƙasa kawai abin da ake nema kenan don Allah gaban nan ta fito na'am sai gaba ta gaba malam yace as-salatu fi safinati wat-ta'ira ba ya kawo mana su a can ba a matsayin uzurori da za su iya tasowa to sallah a cikin jirgin ruwa da kuma jirgin sama nan ba ta takwas wata juzu salatul fariyudati fi safina kuma sallar farilla tana halasta a cikin jirgin ruwa wata juzu salatul fariyudati fi safinati kuma sallar farilla tana halasta a cikin jirgin ruwa wa kadhalika ta'iratu haka ma kuma jirgin sama wa kadhalika at-ta'ira haka ma kuma jirgin sama nan ba na tara walahu an yusalli fihi ma kuma yana da damar yayi sallah a cikin su su biyun fihi ma alifu tasniya a cikin su biyun nan wadawa jirgin ruwa da kuma nami ƙa'idan a zaune ƙa'idan a zaune idan khashiya ala nafsihi suquta idan ya ji tsoron faduwa a kansa idan khashiya ala nafsihi in ya ji tsoro a kansa me ji wa kansa tsoro as-suquta faduwa daga saƙaƙa ya suƙutu wa ma ta suƙutu min waraƙa ko wala wala ta suƙutu wa ma ta suƙutu min waraƙatin wala habbatin fi zulumati lardi illa wala ratbin wala ya illa fi kitabin haba wa ma tasqutu min waraqatin kin ji abin da nake nema illa ya'lamu hadinan babu wata ganye da za ta fado face Allah yana saninta kaga tasqutu saqata yasqutu saqatat tasqutu to as-suqutu fadowa idza khashiya ala nafsihi as-suquta in yaji tsoron fadowa a kansa Allah ya sa muna tare ai zai shi zai iya kasancewa ta yi jiri ya ɗebe shi to a wannan lokacin yana da damar yayi sallah a zaune walahu an yusalliya qa'idan nan ba na goma na jiragen ma na zamani ake yanzu bunga suna da jirgi ne? ok eh jirgin ruwan bunga ko? na'am eh amma kuma fa ba na zamanin ba ko na zamanin ne fa in baka saba shiga ba ba kana shiga fa eh ok kamar ɗaki ne kada da kuka shigan nan kuka ji kamar a ɗaki kuke da kuka shigan nan sai kuka ji kamar a ɗaki kuke ko da kuka ji labari ok kuka gani a hoto suka bari yawwa da sojojin ruwa suka ba da labari sai aka ji kamar a ɗaki ake ok a fim dude wato shari'a ba ta riga ta gama komai ne malam ya ce akwai wanda na cire lifa haka suke inda da ruwa kusa da su to jiri dai dinga ɗiban su eh wannan kake gani ina da ruwa kusa da su duk ran da za mu je kano akwai wani ruwa a hanya da za ka ga yara ta ciki ta can wasu ma kamar yashi suke yi ba to wani lokacin rufe ido nake wallahi muna motar hayan ji kaman damu damu dan fada eh da gaske ana samu shari'a ta ba mu sauki madalla da musulunci na goma yace waya juzu an ya'tamida fi qiyamihi kuma yana halasta ya dogara a tsayuwar tasa waya juzu an ya'tamida fi qiyamihi yana halasta ya dogara an ya'tami da ya dogara fi qiyamihi a cikin tsayuwar nan ala amudin akan ginshiki amudin naga dhamma yasa eh ala amudin akan ginshiki ya sami wata fila ita muke cewa ginshiki yana irin wannan ya jingina shine dogara din a jiki au asan ko kuma sanda au asan asa asan au asan yana wa kawai ko kuma akan me sanda Allah ya sa muna tare muna hararo gashi a tsaye ina ga kuma fila irin wannan ko kuma bango to ya halasta ya dogara da wannan bangon muna tare kuwa ko kuma ya dogara da sanda limaza likibari sinnihi saboda yawan shekarunsa likibari sinnihi wannan da ni ake magana dan yaro da ni dan yaro da ni ko kuma saurayi mai jin karfin jikinsa likibari sinnihi saboda yawan shekarunsa au da'fi badanihi ko raunin jikinsa au da'fi badanihi ko kuma raunin jikinsa mun ga dalilai biyu da su iya sawa shi wannan shekarun ne tsoho kenan ko dattijo ko dattijuwa shi kuma wannan zai iya zama dattijon ne jikinsa ya yi rauni ko kuma saurayin ne mai matashi mai karfi a jika amma yanzu kuma ya shiga jinyar da tsayuwar da iya sallah a tsayen amma kuma sai ya jingina saboda me jikinsa ya yi rauni Allah ya sa muna tare mu kalli sauƙi na shari'a mun fahimci hukuncin sallah a cikin jirgin ruwa ko kuma menene sai mala ya ce aljam'u bainal qiyami wal qu'udi hada tsakanin tsayuwa da zama lokaci jayyid sai mu tashi akai za mu tashi akan aljam'u bainal qiyami wal qu'ud hada tsakanin tsayuwa da kuma zama kenan yana zaune a yana tsaye kuma ya zauna kuma ya miƙe ya haɗa su duk gaba ɗaya a cikin sallah guda shine in Allah ya amince za mu tashi na ban ji ba an ƙara mana waye ya ƙara mana aljam'u bainal qiyami wal qu'udi hada tsakanin tsayuwa da kuma zama ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما كما هنا حلتا يصلى تسلر دري أتي منا تاري ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما yana halasta ya yi sallar dare a tsaye au ƙa'idan ko kuma a zaune au ƙa'idan ko kuma a zaune biduni uzrin ba tare da ma'uzuri ba biduni udhrin ba tare da wai jinyace masa ba wa an yajma'a bainahuma kuma yana halasta ya hada tsakanin su kenan sallar dare zai iya yin ta a zaune zai iya yin ta a tsaye sannan yana zai iya kuma ya halasta ya hada tsakanin su fa yusalli wa yaqra'u jalisan sai yayi sallah yayi karatu a zaune yayi karatu a yaya a zaune wa qubailar ruku'i gab da ruku'i kuma ya ƙomu sai ya tashi fa ya ƙara'u ma baƙiya ya karanta abin da ya saura alaihi gare shi min al'ayati na ayoyin ayaya ƙa'iman a tsaye Allah ya samuna tare eh ya yi kabbaransa yana zaunansa ya yi fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ya taho waladdallin haka ne sai ya ɗauko alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi min rabbil alamin na'am الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ينا تتفيا ينا تتفيا آيايا أزوني can kuma sai da ya zo gab da ruku'i shi ne wa kobailar ruku'i gab da ruku'i kuma famaza ya komu sai ya mike kuma ɗaya na me zaune sai ya karanta sauran ayoyi ɗayu ya zo wa bashirin lazina amanu wa amilu salihati an lahum yana kaita sai kuma ya yi ruku'i shi ne ya karanta ma bakiya alaihi min al'ayati ka'iman ya karanta abin da ya saura masana sauran ayoyin a tsaye thumma yarka'u wa yasjudu sannan sai ya ruku'u yayi kuma me sujada thumma yasna'u mithla zalika thumma yasna'u mithla zalika sannan ya aikata irin hakan fi rak'ati thaniya fi rak'a athaniya a raka'a ta biyu ita ma idan ya zo bayan ya raka'a ta farko ya taso ta biyun sai ya zauna koro karatunsa da yawa sai ya zo gab da ruku'i sai ya yi karatu ya tashi tsaye ya karasa karatun ya kuma ci gaba na'am alaikum salam na'am eh ya shige ta ma a zaunan ya halatta masa ko ya halatta amma kuma dai in man dauki baya istiqbalul qiblati da kuma alqiyamu ya fuskanci alqibla yayi raka yayi kabarin sa sai ya zauna eh mun yi aiki da darasin baya sai yace mana na sha biyu wa idza salla qa'idan idan kuma zai salla a zaunan wa idza salla qa'idan kuma in zai salla a zaunan jalasa mutarabbi'an zai zauna ne zaman harɗe jalasa mutarabbi'an zaman me harɗe mu kuma muke ce zamancin na jin haka mu ake muka taso kawai da a ce kai zamancin tuwo to zai zamancin tuwo ne muna tare kuwa mun ga zaman da ake sai ce au ko kuma au ba dole ba ne sai iya wancan kenan au ayyar jilsatin ukhra ko wani zaman daban au ayyar jilsatin ukhra ko wani zaman daban yastarihu biha da zai huta da ita wannan zaman ta daban din yastarihu biha da zai ji yafi samun zama comfortable a zaman au ayya jilsatin kowane zama yastarihu biha da zai huta da wannan zaman wallahu alam shi ya san wanne ne kuma zai fi jin zaman ya fi masa daɗi haka ne me yasa saboda sallah ce ake yi nutsuwa ake so a samu a ciki Allah ya datar da mu gabar da zamu tashi shine uzurin da kuka samu kuka wannan as-salatu fin ni'ali sallah da takalmi ko ya cika ko da sauran zamu tashi as-salatu fin ni'ali yau shine darasin mu na nawa na uku insha Allah zamu tashi as-salatu fin ni'ali akwai matsala wa alaikun salam kana yi kawai tsare ni ka tambaye me yasa na yi na haka wanda ka ga yayi ka tambaye shi ni ban sani ba ko na sani ne na kun faɗa abin da ban sani ba yi abin da ya bayyana min shi zan faɗa wanda ya yi stop him stop him and ask him kawai is there any islamic view akai okay? shi kenan sai baka dalilai kawai sai ka tafi akai wallahu a'lam akwai matsala subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik to kaji al-mufti